أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka a sarimul battar fita saddi lissaharatil ashirar littafi ne wanda babban malami malam wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin bayani game da hukuncin ainihin wato boka a shari'ar musulunci to mun ji abinda malamai suka tattauna game da ainihin wato hukuncin yin bokanci ko tsafi ko sihiri a musulunci mun ji kuma maganganu da fatawoyi na manya-manyan malaman musulunci irin su imam malik irin su ibn qudama irin su imam al-qurtubi irin su imam ahmad ibn al-munzir al-hafiz ibn kathir da kuma al-hafiz ibn hajar da sauran malamai duk da muka ji ainihin wato abinda suka faɗa game da hukuncin boka ko hukuncin yin sihiri wanda a dunkule malai yake cewa a ƙarƙashin dukkan bayanan da malamai suka yi to in ka dunkule bayanin zaka gane cewa jumhurin malamai sun tafi akan kashe boka duk lokacin da aka kama boka to a shari'ar musulunci in ka tattare wayannan maganganu na malamai to zaka fita da sakamakon halaccin zubar da jinin boka imamu shafi'i ne kadai ya ce a'a shi yana ganin za a kashe boka amma sai dai in ya taɓa yin kisa a bokancin nasa amma in bai taɓa yin kisa a bokancin ba yana ganin shi ba za a kashe shi ba to sai kuma malam ya ce idan boka ya daina bokanci ya tuba kuma aka tabbatar tubansa mai kyau ya yi ya yi da na sani akan abin da ya aikata to tubarsa za ta iya zama karɓaɓɓiya kuma ubangiji ta'ala zai iya gafarta masa zunubansa saboda faɗin Allah ƙul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sannan sai mala ya kawo mana gabar boka ahlul kitab can muna magana mun yi magana ne akan boka wanda yake da awon musulunci to wanda shi dama kwata kwata ba musulmi bane boka ne ahlul kitab to shi ma mun ji maganganun irin su ibnu qudama da imamu abu hanifa da alhafiz ibn hajar hadda ma fatawar imam malik da imamu shafi'i da sauran malamai su ma sun tattauna wasu sun ce duk hukuncinsu ɗaya da ainihin wato boka wanda yake da'awar musulunci wasu kuma sun ce a'a hukuncinsu daban domin ga labid bin al'asam al-yahudi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama a kansa amma bai kashe shi ba da sauran maganganun da ainihin wato wasu malamai suka faɗa da haka suka ce shi dama abin da yake kai ma ya ma fi abin da ake tunanin kashe shi saboda shi din muni domin shi gaba ɗaya dama ya ce Allah uku ne wanda ya ce Allah uku ne ko ya ce Isa dan Allah ne to ai dama ka tobara yayi ta wadda take mai muni sosai ina fata an gane haka dai malamai suka yi ta abin da haka wasu suka bambanta hukunci tsakanin boka ahlul kitab da kuma boka wanda yake ainihin wato da'awar musulunci to mun karanta wata gaba mai mahimmanci shin ya halatta a warware tsafi da tsafi mutum ne an masa tsafi an yi masa siddabaru da tsatsuba to shin yana iya halatta a je wajen wani bokan wanda ake ganin ya fi wanda ya yi bokancin kwarewa ya yi wato shi ma ya yi nasa siddabarin ya yi nasa bokancin don ya karya sihiri ko tsafin da aka yi mutum to wannan gaba mun karanta ta cewa baya halatta ana tunanin mutum an yi masa sihiri kuma a je wajen boka don ya lalata sihirin wannan bai halatta ba a shari'ar musulunci saboda dalilai da dama wajen guda takwas wanda malam ya kawo mana su mun karanta to sai kuma malam ya kawo wasu irin manya-manyan laifuffuka da jarima da bokaye suke yi idan mata sun je wajensu da zummar su yi musu aiki ko su yi musu bokanci na daga cikin irin wannan idan mace ta je wadda take da aure wajen boka da take so ya lalata mata sihiri ko ya kare sihirin da take tunanin an mata to wani lokaci bokan sai ya aikin da kuma tsana da kiyayya za ta shiga tsakaninta da mijin saboda wata bukata da yake da ita a tattare da ita wannan matar abu na biyu kuma kamar yadda muka karanta shine wani lokaci shi bokan ma yana yin bokanci wa wannan matar ta so shi fiye da kima idan ba ta da aure ta ji ba wanda take so a duniya ta zauna da shi ko ta aure shi sai wannan boka din ana samun irin haka sannan kuma abu na uku da yawa abinda boka kan nema wajen mace in ta je wajensa a madadin lada ko tukwicin bokancin da zai mata to shine mafi yawan lokuta ta ba da kanta na fatan gane wani lokaci a ce sai an yi zina da ita wani lokaci a ce a'a aikin da za a yi mata wato yana da girma sannan irin tsafin da aka yi mata ba zai iya karyewa ba sai ta hanyar maniyin zina kamar yadda muka karanta da haka shine zai yi zinar da ita sannan aikin ya ci wannan duk yana daga cikin irin ainihin wato katobara da irin ta'adi da barna da ake samu daga bokaye dangane da mu'amalar so da ainihin wato mata sai fa wadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare to yau matashiyar karatunmu a yau shine hali ya juzu ta'allumu sihir qala al-mu'allif rahimahullah mala yake cewa shin koyan bokanci koyar tsafi shin ko tana halatta akwai yanayi akwai larurar da za ta sa musulmi ya koyi bokanci ya koyi tsatsuba ya koyi siddabaru قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر الله يمسى رحمه يجي قوله تعالى فدن الله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر كوي موفى فتناني كرك كافرتا waccan aya da muka sha karanta ta a baya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman to su kansu masu koyar da sihirin da tsafi suna cewa innama kawai na hannu mu dinnan fitnatun bala'i ne musiba ne jarabawa ce fitina ce fala takfur karka kuskura ka kafurta fihi sai ibn hajar ya ce a cikin wannan aya isharatun akwai yar manuniya ila anna ta'alluma sihiri da ke nuna cewa koyan sihiri koyan tsafi da bokanci kofuron kafurci ne ibn hajar ya ce a ƙarƙashin wannan aya za ka fahimci ashe su kansu masu koyarwa sun ce inna ma na hannu fitnatun fala takfur mu fa fitina ne kaka kafurta kaga kenan abin da za su koyar ashe kafurci ne a ƙarƙashin wannan aya ibn hajar ya ce za mu iya fahimtar koyan bokanci koyan tsafi koyan sihiri kafurci ne ka koma cikin fatihul bari mujalladi na goma shafi na 225 abu na wato malami na biyu shine qala ibn qudama ibn qudama al-maqdisi rahimahullah shi kuma yake cewa ta'allumu sihir wa ta'alimuhu haramun ta'allumu sihir koyan sihiri koyan tsafi da bokanci wa ta'alimuhu da koyar da mutane tsafi ko sihiri haramun wannan haramun ne la na'lamu fihi khilafan bainal ulama bain ahli al-ilm yace ba mu samu wani sabani ba tsakanin malamai game da haramcin koyan sihiri da kuma koyar da shi qala ashabuna yace ashabuna yana nufin alhanabila qala ashabuna yana nufin mazhabin hanabila malaman mazhabin hanabila suna cewa wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi shi mai sihiri ko boka yana kafurta ne bi ta'allumihi da zarar ya koyi sihirin ko ya koyi tsafin wa fi'ilihi da kuma yin tsafin da zarar ya koya to zai iya kafurta koyan kawai zai iya kafurta mutum sannan yin bokancin shi ma zai iya kafurta mutum sawa'an i'taqada tahrimahu aw ibahatahu yace duk ɗaya ne ba bambanci shin shi wannan boka da ya koyi sihiri ko yake yin sihiri ya ƙudurce haramcin yin bokanci ɗin da sihirin ko kuma ya ƙudurce halaccinsa duk ɗaya ne ko da yana jin cewa sihirin nan fa haramun ne amma ya je koya a haka shi ma dai hukuncin yana kansa ko da yana jin cewa wannan yin sihirin da tsafin nan fa haramun ne amma sai je aikata shi ma dai hukuncin da iri ɗaya ne da kuma wanda yake ganin ba wani abu bane dan mutum kawai ya zo an taimake shi an yi masa kaza an yi kaza me a ciki yana ganin shi sihirin ko tsafin ko ainihin wato bokancin ba laifi bane halal ne to da ya kudurce halaccin da ya kudurce haramcin duk ɗaya ne hukuncin dai ba zai canza ba a kansa ka koma cikin almuguni na babban malami ibnu qudama mujalladi na goma shafi na ɗari da shida intaha na uku ƙala abu abdullahi razi abu abdullahi fakharuddin arrazi shi kuma sai ce al'ilmu bisihiri laisa bi ƙabihin wala mahazurin shi a fahimtar fakharuddin razi shi al'ilmu bisihir wato ilimin sihiri ilimin tsafi laisa bi ƙabihin ba abu bane mai muni ma'ana ba abu bane mummuna wala mahazurin ba kuma wani abu ne abun gudu ba ko kuma abun haramtawa shi a wajen fakaruddinin razi yana ganin koyan sihiri ko ilimin sihiri ba abu bane mummuna ba kuma wani haramtaccen abu bane ne ittafaqal muhaqqiquna ala zalika har ma yace malamai waɗanda suke bin al'amura su kwalkwale su masu bin kwakwafi da diddigi akan al'amura sun haɗu akan haka akan me akan cewa sihiri laisa bi qabihin wala mahzuri li'anna al-ilma li dhatihi sharifun yace domin shi ilimi a karan kansa abu ne madaukaki ya danganta da kuma me za ka yi da ilimin wannan shine zai sa ilimin ya halatta ko ya haramta amma shi a wajen fakharuddinin razi yana ganin ilimin sihirin shi a karan kansa bizzat laysa bi qabihin wala mahzuri na fata an gane wa aidan yace kuma bugu da ƙari li umumi qawlihi ta'ala saboda fadin fadin Allah ta'ala qul kace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zama daidai da haka kenan a babin ilimin sihiri da wanda ya san ilimin da wanda bai sani ba za su zama daidai da haka shi yana ganin har da wannan aya yayi istishhadi ya kafa hujja da ita cewa da masu ilimi da marasa ilimi Allah ya ce ba za su zama daidai ba da malamai da jahilai ba ɗaya bane wali annas sihira ya kuma ya ci gaba da bayani yace domin shi sihiri ko bokanci laulam ya kun yu'lam da ba a san shi ba lama amkanal farko bainahu wa bainal mu'jiza to da za a waye gari ba za a iya bambance tsakanin sihiri ba da mu'jiza tunda ai duk su- ita mu'jiza wani abu ne da ya tsallake tunani ya shallake ainihin hangen mai hange sai ya faru abun ne da kwakwalwa ba ta jin zai iya faruwa sai ya faru shi ma sihirin da tsafin ai akwai irin wannan yanayin to sai yake ganin ba dan ilimin sihiri din ba laulam yakun yu'lam ba dan ana iya sanin sa ba shi ilimin lama amkanal farqu to da ba zai iya yiwa ba a iya bambancewa da tantancewa bainahu tsakanin sihiri wa bainal mu'jiza da tsakanin mu'jiza wal ilmu bi kaunil mu'jizi mu'jizan shi ko duk ilimin da zai taimaka maka ka gane mu'jiza mu'jiza ce ba tsafi bace wajibun wannan ilimin wajibi ne wa ma ya tawaqqaful wajibu alaihi abinda wajibi ya tsayu a kansa ba zai yiwu ba sai da wannan abun fa huwa wajibun shi ma wannan abun wajibi ne fa hadha yace wannan ya qatadi zai iya hukunta an ya kuna tahsilul ilmi bisihir wajiban zai iya zamantowa neman ilimi irin na sihiri zai ma iya zama wajibi in dai har zai taimaka ka gane ka dinga bambance tsakaninsa da mu'jiza to ya zama wajibi wa ma yakunu wajiban to abinda ko zai iya zama wajibi fa kaifa yakunu haraman to ya za a ce haramun ne wa qabihan kuma mummuna ne ka koma cikin wato ibnu kathir ya ciro wannan maganar daga shi ainihin wato fakharuddin razi shi sa ya ce naqalan an ibnu kathir ya ciro wannan maganar shi malam wahid daga ibnu kathir amma shi ma ibnu kathir ya hakaito ta ne magana ce ta eh, fakharuddin razi ka koma cikin ibnu kathir mujalladi na ɗaya shafi na 145 to amma fa an mayammar da martani shi fakharuddin razi akan wannan magana tasa qala al-hafiz na hudu al-hafiz ibnu kathir rahimahullah da ya hakaito wannan magana ta fakharuddin razi sai ce wa fi kalamin razi nazarun min wujuhin ya ce wannan maganar ta fakharuddin razi gaskiya akwai duba akwai nazari a cikinta ta fuskoki da dama ahadihima ko ahadiha ɗaya daga cikin fuskokin da wannan magana ta razi take da abun duba ƙaunuhu faɗinsa al'ilmu bi sihiri laisa bi ƙabihin wai ilimin sihiri ba mummunan ilimi ba ne laisa bi ƙabihin ba shi da muni in ana bihi ya ce idan fakaruddinin razi yana nufin ilimin sihiri bai da muni laisa bi ƙabihin akalan yana nufin ba wani abu ba ne mummuna a hankalce fa mukhalifuhu min al-mu'tazila to waɗanda suka saba masa cikin mu'tazilawa yamna'una hadha su kuma suna hana faruwar hakan domin su dama hankali suke gabatarwa to su kansu mu'tazilawa da suke gabatar da hankali akan nassi to su kansu sun hana faruwar haka su ma ba su yarda cewa sihiri a hankalce bai da muni ba na fata an gane wa in ana bihi wannan idan a hankalce ke nufi to a a masu wato al'uƙala waɗanda suke al'aƙalaliyun masu gabatar da hankali akan nassi to ko su ba su sallama wa wannan ainihin wato magana tasa ba cewa sihiri bai da muni ilimin sihiri bai da muni to in an koma mu'tazilawa su ne masu ƙaddamar da hankali akan nassi to su ma sun ce ba su yarda ba wa in ana bihi laisa bi qabihin shar'an idan kuma malar razi yana nufin ilimin sihiri bai da muni a shari'ance fafi hadhihi ayatul karima to a cikin wannan aya mai girma wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman tabshi'un lita'allumi sihir akwai munanawa ga koyon sihiri a cikin wannan aya ta wattaba'u in ka karanta ta to a cikinta ta yi kwandemin ta nuna muni na koyon sihiri ta nuna munin ilimin sihiri don haka idan ta fuskar hankali malar razi yake ganin ilim, wato ilimin sihiri bai da muni to masu gabatar da hankali cikin mu'tazilawa su ma ba su yadda ba idan kuma a hankal a shari'ance ne yake ganin koyon sihiri bai da muni to ayar wattaba'u ita ma ta nuna ilimin sihiri yana da muni mafhum yace wa fi sahih haka hadisi ya zo cikin bukhari manzo Allah ce man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan boka au kahinan ko ɗan duba faƙad kafara bima unzila ala muhammad tabbas ba ta ba ba ba wani kokonto ya kafirta da abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin rawahu al-arba'a wal bazzar bi asani da hasana bi lafazin fasaddaqahu wa rawahu muslim bi lafazin fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma wato al-arba'a sun ruwaito wannan hadisi hadisi ne hasan haka al-bazzar da isnadi mai kyau da lafazin fasaddaqahu imamu muslim shi ma ya ruwaito shi da lafazin fasa'alahu an shay'in duk wanda ya je wajen boka ko dan duba ya tambaye shi wani abu lam tuqbal lahu salatun ba za a karbi sallarsa ba 40 yawman kwana 40 wa fi sunan ya zo a cikin as-sunan man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli wa nafasa fiha kuma yayi tofi a cikin wannan kullin faqad sahara yayi sihiri wa qawluhu fadin fakharuddin razi da yace wannan wai kamar malam ibnu kasir ya warware maganar laysa biqabihin a ƙarƙashin wannan magana ta ibnu kasir ya nuna ashe ƙabihun ne shi koyan ilimin sihiri yana da muni da kuma fakaruddinin razi ya sake cewa wala mahazurin ba kuma haramun bane ittafaqal muhaqqiquna ala zalika har ma fakaruddinin razi ya ce malamai masu bin kwakwafi ma sun yi haɗu akan haka sai malam ibnu kasir ya ce kai fala ya kuna mahzuran ma'a ma zakarnahu min al-ayati wal hadith ta yaya ilimin sihiri ba zai zama haramun ba tare da irin abin da muka ambata na ayar alkur'ani da kuma hadithi wattifaqil muhaqqiqina yaqtadi an yakuna qad nassa ala hadhihi almas'alati a'immatul ulama aw aktharuhum wa ayna nususuhum ala dhalika wattifaqul muhaqqiqina haduwar malamai muhaqqiqai da shi ibnu wato fakhruddin razi ya ambata ya qatadi yana hukunta an ya kuna qad nassa ala hadhihi almas'ala imatul ulama kaman malam Fakhruddin Razi yana nufin manyan malaman musulunci sun nassanta akan wannan mas'ala cewa ilimin sihiri ba haramun bane au aktharuhum ko mafi yawan su to idan har sun nassanta da yace muhaqqiquna sun haɗu akan haka in har sun nassanta to wa aina nususuhum ala zalika ina nassosin su da suka faɗa cewa ilimin sihiri laisa bi mahzurin ba haramun bane ina nassosin suke da yace muhaqqiqai sun haɗu akan haka to kenan sun nassanta akan cewa koyan ilimin sihiri ba haramun bane to in har sun nassanta haka ina ina inda nassosin nasu suke thumma idkhaluhu sihira sannan shigarwar da fakaruddinin razi yayi wa ilimin sihiri fi umumi qaulihi ta'ala cikin fadin fadin Allah ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi za su zama daidai fihi nazarun a cikin kafa hujja ma da wannan ayar a irin wannan munasabar gaskiya akwai duba ina fata an gane li'anna hadhihi al-aya ibnu kathir yace domin wannan ayar da shi fakaruddinin razi yayi hujja da ita inna ma dallat aya ce kawai da ta yi nuni alamadahil alimina ilmin shari'i akan ta yi yabo akan masu neman ilimin shari'a duk wanda ya koma ayar zai ga ta yabo masu neman ilimi na addini ilimi na shari'a walima kulta in haka ne ya dan me yasa kace inna hadha minhu wannan ilimin sihirin shi ma yana cikinsa kenan shi ma yana cikin ilimin shari'a domin wannan ayar tana yaban al'alimin al'ilmar shari'i masu koyan ilimin shari'a ilimin ƙur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin sira ilimin tauhidi da sauransu to kenan in har ka ce wannan aya tana magana game da ilimin sihiri to shi ma ilimin shari'a ilimin sihiri shi ma ya shiga cikin ilimin shari'i thumma turaqihi sannan har za ka hawa hawar da shi ila wujubi ta'allumihi zuwa ga wajabcin koyansa ma har ka ɗaga darajarsa shi ilimin sihirin ka ɗaga martabarsa zuwa ga wajabcin ma koyansa cewa wajibi ne mutane su koyi sihiri bi annahu la yahsulu ilma bil mu'jizi da dalilan wato da hujjar cewa wai ba zai iya yiwa a samu ilimi ba bil mu'jizi a samu ilimin sanin mu'jiza illa bihi sai an san ilimin sihiri da'ifun wannan magana mai rauni ce cewa wa ba za ka iya bambance tsakanin mu'ujiza da sihiri ba sai ka koyi ilimin sihirin ya ce wannan magana ce mai rauni bal ya ce kai ba ma rauni ba fasidun gurɓatacciya ce lalatacciyar magana ce wannan li'anna a azama mu'ujizati rasulina alaihi salatu wassalam domin mafi girman mu'ujiza cikin mu'ujizozin da aka bawa manzon mu sallallahu alaihi wasallam hiya alqur'anul azim ita ce alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma Allah ta'ala yayi wa annabi mu'ujiza da shi ita ce mu'ujiza mafi girma alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi kuma littafi ne da barna ko ƙarya ba ta zuwa gaba gare shi ko baya gare shi tanzilun saukakken littafi ne min hakimin daga gwani hamidin godadde shine Allah thumma innal ilma bi annahu mu'jizun sannan sanin cewa shi alqur'ani mu'jiza ne la yatawaqqafu ala ilmi sihir bai tsayu ba akan ilimin sihiri asalin asali ma yanzu kai baka san alqur'ani mu'jiza bace sai da ka san sai da ka koyi ilimin sihiri da haka asali ma babu alaƙa tsakanin gane alƙur'ani mu'ujiza ne ko gane wata mu'ujiza cikin mu'ujizozin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da koyon sihiri ba alaƙa ko da mutum wato ba shi da ilimin sihiri zai iya samun ilimin sanin wannan mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam thumma min al-ma'lum min bid-darurati sannan wannan wani abu ne sananne ta fuskar larura ya zama tilas sanin wannan annas sahabata cewa sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wa immatal muslimina da jagororin musulunci wa ammatahum da ma gama garinsu kanu ya alamunan mu'jiza ai sun kasance suna sanin abu kaza mu'jiza ne wa yufarriquna bainahu wa baina gairihi kuma har ma mutane suna iya bambanta tsakanin mu'jiza da abin da ba mu'jiza ba wa lam yakunu ya'lamuna sihira kuma basu san ilimin sihiri ba yanzu kenan sahabbai da suka san mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin sihiri suka sani daga nan kuma sai suka gano wannan sihiri ne wannan mu'jiza ce wala ta'allamuhu sam sam ma basu koye shi ba wala allamuhu basu karantar da shi ba ba wallahu a'lam Allah shine masani kaga wannan hujja ta fakaruddinin razi cewa koyan ilimin sihiri ko shi ilimin sihiri ba haramun bane ba kuma mummuna bane wannan magana ce wadda ta kai matuka wajen rauni bal ma magana ce gurbatacciya ka koma cikin wato naqalin an ibnu kathir wannan magana wato shi ma malam ya dauko ta ne daga ibnu kathir mujalladi na 1 shafi na 145 wato malami na biyar qala abu hayyan fil bahr al muhit abu hayyan ya faɗa a cikin littafinsa albahar al-muhit ya ce wa amma hukumu ta'allumu sihir amma game da hukuncin koyan sihiri ko tsafi ko bokanci fama kana minhu yu'azzamu bihi ghairullah abin da ya kasance daga koyan wannan ilimi na sihiri na girmamawa ga wani Allah minal kawakibi na taurari wa shayatin da shaitano wa idafati ma yuhdithuhu Allah ilaiha da kuma jingina abinda Allah ne ya haifar da abin Allah ne ya kirkir wato ya samar da abin amma a jingina ilaiha zuwa ga taurari ko zuwa ga shaytano fa huwa kufurun ijma'an wannan kafirci ne malamai duk sun hada akan haka la yahillu ta'allumuhu dan haka sihiri da irin wannan ma'anar koyansa baya halatta walal amalu bihi ballantana aiki da shi وكذا ما قصد بتعلمه سبق الدماء haka abinda aka nufa bi ta'allumihi da koyansa sabkud dima a dinga zubar da jinin mutane wa tafriqu bainaz zawjayn da kuma raba tsakanin ma'aurata wal asdiqa da abokai wa amma to wannan shi ma ai kaga haramun ne shi ma kafirci ne wannan wa amma idza kana la yu'lamu minhu shay min zalika amma idan ya zama ilimi ne da ba a koyan wani abu daga cikin irin abubuwan da aka ambata bal yuhtamalu fa zahiru annahu la yahillu ta'allumuhu yake ta bal bar ma yuhtamalu zai iya daukan kuma a koya saboda waccan manufar fa zahiru zance da yafi bayyana annahu la yahillu ta'allumuhu koyan sihiri baya halatta walal amalu bihi ballantana aiki da shi wa ma kana min nau'i takhyil amma ilimin da ya kasance na nau'in attakhil wato rufa'ido waddajal da ƙarya washa'abaza da siddabaru fala yambagi ta'allumuhu wannan shi ma baya halatta koyansa li'annahu min babil batil domin yana daga cikin yana daga babun ƙarya yana daga babun cuta a cuci mutum ya ɗauka gaske ne kuma abun rufa'ida ne abun siddabaru ne abun ƙarya ne wa in qusida bihi lahaw wal la'ib idan ku an koyi irin wannan ɗan siddabarin kawai ana nufin yin wasa da shi da wasa kwakwalwa allahau walla'ib wa tafrijun nasi ala khiffati san'ati da kuma dan yayewa mutane damuwa dan sanya nishadi mutum ya zo ya danyi wani tsalle tsalle kamar yadda yan Chinese na wani lokaci sai ga kaman ƙarya ne ko sai ga mutum saboda training da yayi da lallan kusa jikinsa in ya zo yayi wani yayi wata baka haka sai ga anya kuwa mutum zai iya haka ko mutum ya ruga a guje kuma daga nan kawai ta tambula ya ta juyawa da baya da baya sai haka kamar sau adadi mai yawa misali sai ga an kewaye kila ana ta kallo kai ba za ka iya ba wani ba zai iya ba sai a dinga ganin kamar ya zo da wani abu sabo ina ba ta gane sai ce to idan an yi koyi wani ilimi da nufin dan wasa haka da dan nishadi da yayewa mutane damuwa ala kifati san'atihi da siddabarun irin siddabarun da shi ya aikata fa yukrahu duk da haka an karhanta na fata an gane ko da da nufin wasa ba da nufin a cutar da wani ba da nufin a illata wani ba da nufin a kashe wani ba a'a kawai an yi ne da niyyar kawai a dan daukewa mutane kewa a dan yi wasa da sauransu shi ma aka ce makaruhi ne wannan magana ita ma ainihin wato malam wahidi ya ciro ta ne daga rawa'i'ul bayan a mujalladi na ɗaya shafi na 85 intaha qultu sai malam wahidi ya ce wa hadha kalamun hasanun jayyid wannan gaskiya magana ce mai kyau kware da gaske wa huwa alladhi yanbaghi ta'wilu alai kuma wannan maganganu da malamai suka yi ita su ne maganganun da ya fi dacewa a ta'awilu alaihi a dogara da su fi hadha al'amri a cikin wannan al'amari alfarqu baina as-sihr wal karamati wal mu'jiza mala yace to ga kuma gaba yaya kai zaka gane bambanci tsakanin sihiri tsakanin bokanci wal karama da karama wal mu'jiza da mu'jiza tunda duk abubuwa ne khawariqul adat to ya zaka iya gane wannan khariqul ada din da wannan mutumin yayi boka ne wannan khariqul ada din kuma da ya faru ga wannan mutumin wani wali ne cikin waliyan Allah karama ce kuma ta yaya zaka iya gane mu'jiza qala al-mazuri malam mazuri ya ce wal farqu baina sihir wal mu'jizati wal karama lalle akwai bambanci tsakanin sihiri mu'jiza da karama to bambancin da ke tsakanin wayannan ainihin wato sunaye guda uku anna sihira shi sihiri ya kunu yana kasancewa ne bi mu'anati aqwalin wa af'alin bimu'anati aqwalin wa af'alin hatta yatimma lis-sahiri ma yurid wato shi sihiri yana kasancewa bimu'anati aqwalin da taimakon wasu surutai wa af'alin da wasu ayyuka hatta yatimma lis-sahiri ma yuridu har abinda shi boka yake nufi ya tabbata zai ta wasu surutai zai ta wasu aikace-aikace wato har zuwa ga abin da yake nufi ya tabbata ko kuma ka ce ya kunu yana kasance bi mu'anati aqwalin da wahalhalu da mutum yake na wasu zantuttuka wa af'al da ayyuka hatta yutimma lisahir ma yuridu har dai boka ya cimma burinsa na abin da yake nufi wannan kaga sihiri kenan za ga in aka je wajen mutum za ga yana ta surutu yana ta saubatu yana ta soki burutsu ka rasa me yake faɗa kuma yana ta wasu ayyuka yana ta wasu abubuwa har abin da yake so ya tabbatar ya tabbata wal karamatu ita kuma karama la tahtaju ila zalika ba ta bukatar haka ba ta bukatar sai ka wahala wajen yin surutu ko kai wani aiki tunda kai mutum bawan Allah ne salihi waliyin Allah ne Allah ta'ala yana so ya nuna girman ka ya nuna matsayin ka ya abin nan kai ma ba tare da ka sani ba kawai sai wani abu ya faru ta hannunka ina ba ta gane shi yasa yace la tahtaju ila zalika ita karama duk ba ta buƙatar mu'anati aqwalin wa af'alin din baya buƙatar wannan bal taqaw alai ghaliban ittifaqa yace kawai kwatsam take faruwa ita ba sai mutum ya yi wani ya shirya ya tsara faruwar abu ba a na fata an gane taƙa'u galiban ittifaqa mafi yawan lokuta ita karama kawai kwatsam take zuwa ina fata an gane amma mu'jiza amma ita mu'jiza fatamtazu anil karama tana bambanta da karama bitahaddi da kalubale shine at-tahaddi galibi ita mu'jiza sai annabin da aka aiko an ce in ka in har kai annabi ne to mu ga an yi kaza ina fata an gane mu'ujiza ita kuma tana kasancewa ne bittahaddi da kalubalantaka in aka kalubalanci wani annabi cikin annabawa akan in shi annabi ne to ayi kaza ina fata an gane to shine sai kaga ita kuma mu'ujiza ta faru an gane tsakanin su ko wancan kaga shi sihiri bi mu'anati aqwal akwai soki burutsu akwai surutai akwai wasu aikace aikace da sai an samo kaza sai an je guri kaza an binne kaza sai an yi kaza sai an yi kaza har kuma abin da boka yake nufi ya tabbata ya tabbata ita kuma karama kawai wani bawan Allah ne salihin bawa ko ya shiga tsaka mai wahala sai Allah ya nuna karama a ga Allah ya fitar da shi ko an ana nema a nuna ko Allah ta'ala yana so ya ɗaukaka matsayinsa ya girmama shi ya nuna cewa mutum ne na musamman a wajensa kamar yadda da yawa aka ya faru cikin sahabbai ina fata an gane yanzu a ce mutum ka yanzu daga nan misali a ce misali kawai ka yi magana a gwarzo a jiyo ka ba kuma ta waya ba Allah ba karama a cikin wannan a gwarzo a ce yanzu nan kuma waɗanda suka jiyo ka a gwarzon suna zuwa su ma kamar yadda sayyidina Umar ya yi ya sariya aljabal wannan kisar yana madina allah maɗaukakin sarki ya yi masa hijabi ya ga za a yi wa mutanensa da ya aika ƙofar rago kuma kwamandan nasu shine sariya da haka yana kan mumbari yana hudu ba amma aka ji sayidina umar yana ya sariya aljabal aljabal ya sariya aljabal kuma allah ya ɗauki sautin sayidina umar ya kai kunnan ainihin sariya sariya ya janye sojojinsu suka ɓuya bayan dutse sahabbai su da sun ji sariya to ya ake maganar sariya sariya da yana wajen yaƙi bayan an dawo daga yaƙin kuma sai ga mayaƙa suna faɗar cewa suna can suka dinga jin muryar sayid na umar akwai karama ko babu to ita kuma mu'ujiza dama ita ce kat ita kuma yawanci sai da ƙalubale ita kuma ake samun mu'ujiza wannan bambancin ko kuma wannan ta'arifa ɗin da muka samu shi ma ibnu kathir ya kawo a cikin ainihin wato tafsirin sa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyar intaha qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar rahimahullah wa naqala imam al-haramain yace imam al-haramain ya ciro al-ijma ijma'in malamai ala anna sihira akan cewa shi sihiri la yadhharu illa min fasikin sihiri baya bayyana sai daga fasiki wa annal karamata la tazharu ala fasikin ita kuma karama ba ta bayyana ta hannun fasiki kaji wata hanya da zaka iya gane karama da kuma sihiri idan mutum kazami ne baya sallah ba a taba ganin sa a masallaci ana jam'i da shi ba duk wasu ayyuka na musulunci baya yi kuma an riga an san boka ne to duk abin da aka gani ta hannunsa sihiri ne kar a ga ya kashe wani ko ya illata wani ko ya yi wani a ɗauka wata karama ce daga Allah sihiri ne amma ita karama tana bayyana ne a hannun mutumin kirki na fata an gane karama ba za ta taɓa bayyana ba a hannun fasiki da haka in kaga karama to mutumin kirki ne ainihin wato karama take bayyana ta hannunsa da haka aka ga mutum mai riko da addini ne mai kula da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai kiyaye haƙoƙin jama'a ne baya cin haram yana zaune da mutane lafiya iyalinsa ba sa kuka da shi ƴaƴansa lafiya haƙoƙinsu yana ba su duk abokan mu'amalolinsa ga karatun alkur'ani ga qiyamul layl ga sadaka ga kaza ga kaza ayyukan kirki ba wanda zai gaya ma ga illarsa sallolin jam'i kaza duk komai na addini gashi yana yi sai aka ga wasu abubuwa ga riko da littafin Allah ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga wani abu da yake ta al'ada ta tare da shi wannan karama ce amma mutum cikakken dan bid'a ne a ce yayi karama ta ina zai samu wata karama sai dai su dabaru ina fata an gane ba ruwansa da alkur'ani ko wata karama zai samu baya koyi da alkur'ani baya koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shikenan sai wasu mutane su naɗa shi su ce wali ne kawai in yi haka sai a ga daloli a hannunsa kawai aljanu ne suka bashi ko ya haka ya ce kawai a ga dabino ya ce daga madina yanzu aka kawo masa shi ba wani madina sai dai madina aljanu na fatan gane wa qala al-hafiz aidan al-hafiz ibn hajar dai ya kuma cewa wa yanbaghi an yu'tabara bi hali man yaqa'u al-khariq minhu ya kamata a dinga lura da halin wanda irin abubuwan da suka shallake tunani suke faruwa da shi a dinga lura in ji alhafiz duk wanda aka ga abubuwa da suka shallake tunanin mutane sukan faru game da shi to a dinga la'akari fa in kana ga ma'aunin da zaka gane karama ce ko kuma su dabaru ne da rufa ido fa in kana mutamassikan bi shari'a idan mutum ne mai riko da shari'ar musulunci mujtaniban lil mubiqat mai nisantar manya-manyan laifuffuka ne fallazi ya zaharu ala yadihi to duk abin da aka ga ya bayyana ta hannunsa min al khawariqi na abin da ya tsallake tunani karamatun wannan karama ce na fata an gane mutum ne mai riko da addini mutum ne mai taka tsantsan mutum ne mai nisantar manyan laifuffuka amma a ce ga wani mutum an kama shi da yana luwaɗi da wani kuma a ce wai an gan shi da karama wace karama ina fata an gane kaga duk irin ko yana zina ko yana shan giya ko baya sallah ko kaza kaza yana aikata manya manyan laifuka to wace karama kuma ba a taba ganin sai an yi sallah an yi sallah da shi ba ko lokacin sallah ne in yayi to duk yanda zai kawai zai zame ya ba gurin kamar yanda aka taba gaya min wani aka ce shi ma tun da ya fara zuwa ana tunanin yana ta'ammuli da bokaye to shi wanda ya gaya min yace sallar la'asar duk yanda zai kuma a ka'ida in dai lokacin ragowar sallolin ne shine ma limamin shi ke jan mutane sallah amma daga ƙarshe sai aka wayi gari in dai la'asar ce za yi ba zai ba da lokacin sallar la'asar ya yi ko kan lokacin zai yi kokari ya ce zai yana da uzuri zai bar gurin in kuma lokacin sallar ne ya kama to shi ma zai daga waya ko dai ya nemi kirkiro na uzuri sai ya bar gurin har sun gano baya yin sallar la'asar kuma da mutum ne wanda yake kasan wani lokaci mutane sai su basira su sai ta ɗauke sai mutum ya ga in ya shiga matsanancin rayuwa kamar saba wa Allah da sakin dokokin musulunci su za su fitar da shi daga damuwa mutum in talauci ne ko jarinsa ya karye ko yana cikin wata bukata yana neman wata bukata sai ya dinga ganin sai ya bar Allah sannan bukatarsa za ta biya sallar la'asar to yanzu wannan a ce an gan shi da wani abu kuma a ce karama ce abokansa da suka san shi sosai sun tabbatar baya yin sallar la'asar ga mutum tsawon shekaru kuna zaune da shi ba ku taba ganin sallarsa ba baya zuwa masallacin ku a yi jam'i da shi ba wani guri ba a taba ganin sa ko shi shi kadai yana sallah kuma shi kenan sai a ganshi da wasu abubuwa na keta al'ada shi kenan sai a ce wali ne saboda mutane su ba su ma san me ake nufi da wali ba ya cinye kudin mutane ba adadi duk a cikin walittaka ina fata gane wani kuma cikakken dan kwalu ne ma wallahi sai ya cake wani wali ne wali dan caku ran kwalewa yake sosai gaya ma wallahi tallawa shi ma wali ne sai ya rike carbi ya rataya wani hirami kawai shi kenan shi ma wali ne ga mutane suna banza shi ma yana da karamomi Allah ya kiyaye yake cewa wa illa fa huwa sihirun in ku kuwa ga baya ruko da shari'ar musulunci baya nisantar manyan laifuffuka to duk abin da ya bayyana ta hannunsa sihiri ne bar ku dauka wata karama ce ba wata karama sihiri ne li'annahu yanshawu an ahadi anwa'ihi ka i'anati shayatin domin irin wannan yana faruwa ne daga ɗaya daga cikin nau'o'in sihiri ka i'anati shayatin kamar taimakon a shedanu su ne kawai za su dinga taimaka masa na fata gane su ne kawai za su dinga taimaka masa in zai fita wani guri kawai su dan dauke shi sai a ga yayi saurin zuwa inda aljanu ne suke raka shi kaga ba mamaki dan yayi sauri to sai a dauka wata karama ce ta sa kawai yake tashi sama ko kuma yake yake saurin yake sauri a tafiya tambihun wannan magana malam ya ciro ta ne daga rawa'iul bayan mujalladi na ɗaya shafi na 85 tambihun malam yace ga jan hankali rubbama la yakunu ar-rajulu sahiran sau da yawa kuma zaka iya samun wani mutum shi ba boka bane wala ya'rifu an sihiri shay'an bai san komai ba game da bokanci thumma innahu ghayru mutamassikin bi shari'a sannan kuma wato dan duniya ne cikakke baya ruko da shari'ar musulunci tantirin ɗan duniya ne baya riko da shari'ar musulunci bal yace kai bar ma wa rubbama yakunu murtakiban li ba'd al-mubiqat wani lokaci ma yana aikata manya-manyan laifuffuka wa ma'a zalika amma ta tare da wannan kuma tazharu ala yadihi ba'd al-khawariq sai kuma ga wasu abubuwa da suke keta tunani suna bayyana ta hannunsa to shi kuma fa shi ba boka bane bai san ilimin bokanci ba sannan shi ba riko yake da addini ba ba riko yake da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal ma wani lokaci yana aikata laifuka manya manya amma kuma ga wasu abubuwa na tsallake tunani suna bayyana ta hannunsa wa qad yakunu min ahli al yace wani lokaci ma za ga yana cikin yan bid'a aw min ubadil qubur ko wani lokaci ma yana daga cikin masu bautar kaburbura amma kuma ga wasu abubuwa suna bayyana na ban mamaki ta hannunsa fal qawlu fi hadha mala yace magana game da irin wannan annahu i'anatun min ash-shayatin shi ma taimako ne daga shedanu ko dai suna son su bude mai ido ko suna son su dora shi su yi amfani da shi tunda sun ga yanda yake suna da wani target suna ganin zai musu wani aiki da haka suke fara dora shi akan wannan kafin ya zama yaron su hatta tuzayyana lishaytani dariqatahu al-mubtada'a har tuzayyana shaytanun su kawata wa mutane irin dariƙar da wannan mutum yake bi ta bid'a a dinga ganin kai ai malami ne kai shehi wane ne fa ai kaza kaza dan haka wannan suna so ne su tallata irin ainihin ɗariƙar da yake tafiya a kai to shikenan sai su dinga saba gashi baya bin Allah ko kaɗan yana ma aikata wasu abubuwan kuma shi ba sihiri yake ba amma dai an fahimci su shaidanu sun ga cewa ko yana faɗa a ji ko yana da zaƙin zance ya iya magana da aka bari su yi amfani da shi don su nuna wa mutane mai gaskiya ne akan hanyar da yake tafiya hanya ce ta Allah su bi shi fayattabi'u hannas da aka sai ga mutane suna tabin wannan ɗariƙar ko wannan hanyar ko wannan mazhabar ko wannan ƙungiyar wa yatrukuna sunna kuma su bar sunna kaga mutane sun yi watsi da sunna kuma sun bi wancan wa hadha kathirun ma'rufun wannan abu ne mai yawa kuma sananne ne yana faruwa khasatan idza kana ra'isan li dariqatin min ad-duruq sufiyya yace musamman ma idan wani jagora ne ko shugaba na wata dariqa cikin dariqokin sufaye al-mubtada'a na bid'a za ga ana samun irin wannan da yawa an fahimta akwai wanda aka ce in aka zo aka zauna sai a wani bai ci komai ba kawai sai dai ya sha ruwa a kawo kaza ya ci a ni wani dan uwa ne yake gaya mun yace abokinsa sai ya haɗu da shi a wani guri da ake sai da kaji ashe kaji ke zuwa ya samu masu rai da lafiya in ya siyo sai a zo a ɓararraka su a sarrafa su sai ya yi ɗif da su in ya ɗinke kaga mai zai ta nema tsawon yini su sun ɗauka karama ce baya cin komai shehi ne baya cin komai na fata an gane akwai wanda shi kuma ana zaune sai hadari ya taso ana gindin bishiyar hadari ya taso aka ce shehi ba hadari ba sai ya tashi sai zagaye zagaya zagaya sai ya kuri iya inda mutane suke zaune sai ce banda nan sai ya koma ya zauna can ana ruwa ana ruwa tun ana yayyafi ruwa ya fara karfi bishiya ta gama rike iya wanda za ta dauke kawai sai ruwa ya shigo cikin da'ira sai ce wani ya yi inkari a cikin ku tashi makoma ciki to za ga akwai ire-iren waɗannan abubuwan na fata gane sai mabiya su ɗauka wata karama ce da shi ko yana da wani kashafi ko yana da wani kaza ko yana da kaza wani siddabar yake yi wani ma bokancin yake yi in yi bokancin kawai sai ya zo ya dinga gaya musu wasu abubuwa ya ce ai kashafi ne ai ana masa kashafi to wani kuma za ga ba bokancin yake ba kawai dai su ya riga ya mai da su wasu garori kawai da haka kawai yana yin wasu hikimomi da wasu dabaru da sun kasa ganewa wani lokaci kuma kamar yadda malam ya faɗa a nan aljanu ne suke taimaka masu da wasu abubuwa da yake yi su kuma mabiya suke ganin cewa kamar wata karama ce da aka suka kankame shi suke tabinsa alfasul sabi a lokaci yayi to mun zo kan gaba daidai kenan to za mu za mu shiga fasali na bakwai insha Allah durqul mashru'a li izalati as-sihr ba'da wuqu'i hanyoyi irin na shari'ar musulunci da ake kawar da sihiri bayan sihirin ya afku to su za mu ji yanzu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin